الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kama wannan safiya ta laraba sha hudu ga watan zulka'ada bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1440 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan bakwai ko miladiya bisa kaddarawa 2019 Allah maɗaukakin sarki ya kaddare mu a wannan masallacin mai albarka don ci gaba da karatu a wannan littafin nawa mai albarka sharhu sunna na imam aliyu albarbahari Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama mun tsaya ne kan magana ta sittin da tara, da ikon Allah yau za mu tashi kan magana ta saba'in daidai insha Allah ina fatan haka ne Allah ta'ala ya taimake mu قال المؤلف رحمه الله وإذا سمعت الرجل يدعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أكبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول ولا يدعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم لأن إنما عرفنا رسول رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الكيد والشر والدنيا والآخرة بالآثار malam yace Allah madaukakin sarki ya masa rahama wa idza sami'ta ar-rajula yayin da kaji wani mutum daga cikin mutane yada anu alal athar yana sukan hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wala yaqbaluha baya karban asar din da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aw yunkiru shay'an min akbar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ko yake musun wani abu na hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fattahimhu alal islam wannan abin tuhuma ne akan addinin musulunci mana ba tsayayyen mutum ne akan addini ba fa innahu rajulun radi'ul mazhabi wal qawl mutum ne wanda yana kan wata mazhaba mara kyau da magana mara kyau wala yud'anu ala rasulillahi sallallahu ba a sukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala ala ashabihi radiyallahu anhum hakanan ba a sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama li'anna saboda mu inna ma arafna rasulahu mun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa arafna alqur'ana mun san alqur'ani wa arafna alkhaira wa sharra mun san alkhairi mun san menene sharri wa dunya wal akhirah bari da kanta duniya mun san menene duniya menene lahira bil athari ta hanyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ba ta hanyar hadisi ba za ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yasa malamai suke cewa wayanda kaga suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yan bakin ciki ne ga al'umma wai me yasa al'umma suka fahimci addini me yasa aka kama hanyar da za ta kai mutane gaci su samu aljanna idan sun je gobe kiyama me yasa saboda idan ba ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba ka san me ya fada ba baka san me ya aikata ba baka san me ya tabbatar ba baka san me ya himmatu zai aikata ba to ba za ka taba sanin alkhairin duniya babaranta na kuma ka san alkhairin kiyama saboda haka suna bakin ciki ga al'umma ne suna bakin ciki ga musulmi suke kokarin raba musulmi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai bata sahabbai to so yake ya bata kar ya bari ka kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka san addininka saboda yan uwa musulmi muna sanin addini ne ta hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimake mu daga nan za ka gane layin mai sukan sahabi ko mai zagin sahabi layi ne na mutumin da yake sukan addinin musulunci baya san ka san addinin musulunci saboda su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aura musu su ne suka aura wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne mamun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama limamin su su ne suka aikata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yayi su ne suka aikata annabi sallallahu alaihi wa sallam yace bai yi ba suka bari mu ma zo wajen mu sai mu bari ina fatan ana fahimta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ne suke yi Allah ta'ala ya sauko alqur'ani aya tun daga sama ta bakwai mala'ika ya zo da ayan alqur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayi bayani a warware ba dan bane a cikin alkur'ani Allah ta'ala yake cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiduka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurahuma su wane ne sahabbai ne ina fatan haka ne Aisha Allah ya kara mata yadda tace wallahi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin magana da matan tana kallo amma bata san me ake fada ba amma Allah madaukakin sarki yana saman saman bakwai Allah ta'ala ya ji sai gashi nan Allah ta'ala ya sauko da ayat qad sami Allah Allah ta'ala ya ji magana wacce take kawo maka kukan mijinta Allah yana jin magan da kuke yi da ita wannan matar wacce mijinta ya mata zihari don Allah in ba ta sabai ba na san wannan yayin da ka bata wayannan ka zage su ka ci mutuncin su shikenan duk wani abin da suka nakalto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka same shi ba don haka yan uwa musulmi duk wani layi duk wata mazhaba duk wata matafiya kowace iri ce duk girman malami duk girman sa duk matsayinsa idan zai zagi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kushe masa ko ya ci mutuncinsa ko ya faɗi maganar da ya ga dama akan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce wani malami ya samu dan Najeriya kai ka ce wani kai wani abin da wani zai ga wani sahabi ko dan gidansa ya ga wa irin wannan maganar sai ya kai shi kotu an daure shi amma sai ka je an saboda rashin kunya da rashin sanin menene addini saboda wallahi tallahi ba san addinin ba kawai surutu ne da magana sai mutum ya zo wani daga cikin sahabbai ya gaya masa wani magana kuma kai musulmi wanda ka tashi gidanku ba san wannan ba shi ke na kama ka ce shi ne addini mutum zai gaya wa sai na abubakar magana zai gaya wa umar magana ya gaya wa usman magana ko ya gaya wa aliyu magana amma shi ke ana tare da shi saboda ne idan aka yi kaman ka saba wa ne to ka gane ba kowa ka saba wa allah ka saba wa kuma ka saba wa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allah madaukakin sarki ya tsare mu yan uwa duk wanda zai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam diyan da ya kai ga sanin manzon Allah ta hanyar sahabbai ne saboda su ne za su bada labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan su ne suka gaishe kai ba ka gaishe ba idan ka ganshi ma kace kai mafarki to ya kamata a ce ka san shi tukuna ya tabbata dan wayanda bai yake magana da su cewa idan kuka gani ni kuka gani yana magana da sahabbai ne saboda su sun san shi kai ma kuma sai ka san shi ta hanyar sahabbai saboda haka in ka gani sai a ce shikenan kai ne kamar yadda wani malami yake faɗa wata mata ta zo ta ga mishi ta ga annabi sai yake tambaye ta da waye kama kawai ta ambaci wani sunan wani mutum ta ce wallahi kama da wani to kaga daga nan sai a gane cewa ba annabi ta gani ba ina fatan ana fahimta saboda shi din ba za ka ce yayi kama da wani ba Allah madaukakin sarki ya masa sura da zubin da da farjinin da ba za ka gwada shi da wani ba ma wai dan Najeriya ba kuma ba larabe ina fatan ana fahimta shi din shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka malam yace alkhairi da sharri mun san shi ne ta hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su sune suka nakalto mana giya da aka haramta ta hanyar wa aka haramta ta sa hanyar sahabbai ina fata ana fahimta an haranta zinar da su ne an yi kaza shi yasa Allah ta'ala ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fasaykafikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul nisa'i wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yabi hanyar da ba ita ce mu'minai na farko suka yi ba su waye sahabbai Allah ya ce wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ya ce muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ويسوانين صحابين كذر إن أكرج شناه فآذره فاستغلظ فاستوى حزوا دي karshen ayar Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka yan uwa musulmi lalle mu gane ana sanin alkhairi da sharri ne ta hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amana ne kada wanda ya sake ya zage su don haka ko abin da suka bayar na ciyarwa ko na sadaka ko na kyauta kai ba za ka taba samun wannan ba wannan Allah madaukakin sarki ne ya fada la yastawi minkum man anfaqa min qabl fatihi wa qatal ko ulaika hasabu darajat Allah ta'ala ne ya fada amma su sahabban wa'in sun fone na farko farkon da ba suke na baya to barandana kuma kai da ka biyo baya khairul quruni kan ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum malam yace wa idza samita ar-rajul yad'anu 'ala al-athar wa la yaqbaluha aw yunkiru shay'an min akbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fattahimuhu 'ala al-islam li'anna mimma 'ala ash-shahadati anna muhammadar rasulillahi na daga cikin abin da ke tabbatar da ka shaida annabi muhammad kin shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne da'atuhu fi ma amara ayi masa da'a da biyayya cikin umarni da yayi wa man yudi illaha والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أكبر a gaggata shi na daga cikin abin da ke ka tabbatar da Muhammadun Rasulullah ne ba a baki kake faɗa ba ka gaggata shi cikin duka labarin da ya bayar wacce na ba manaha anhu wazajab na daga cikin abin da ke tabbatar da ka yadda Muhammadu manzon Allah ne na yadda shi ne kin yadda shi ne kun yadda shi ne mun yadda shi ne nisantar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ga baki daya da kuma tsawatuwa kabar abin da ya hana wa Allah yi ubadallahu illa bima shara kaga inda gizo yake saka ko na daga cikin abin da zai nuna cewa kin yadda annabi Muhammad manzon Allah ne ka yadda annabi Muhammad manzon Allah ne na yadda mun yadda kun yadda Allah yi ubadallahu kada a bautawa Allah illa bima shara'a sai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta abinda yace ayi haza ma'ana shahadati anna muhammadar rasulullah wannan shine ma'anar ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ne ka gaskata shi cikin abin da ya bada labari kai masa da'a cikin abin da ya umarni ka nisanci abin da ya hana kuma ka zanto baka yin bauta sai in ka samu bautan daga wajen shi don haka maliku bin huwairus ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kulawarsa ta kai ga kowa na daga cikin ɗabi'unsa yana kula da manya yana kula da samari yana kula da ma yara ƙanana tun da mun samu cewa ya je wajen wani bayahudi zai duba idan bayahudi ne karami har ya lakata masa kalmar shahada kuma yaron ya karba saliku bin huwairus samari ne suka zo su gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ɗauki kwanaki kamar ishirin sai annabi sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne halayensa masu kyau ne sai ya fahimci wa'annan mutanen sun zo sun musulunta amma fa suna da mata Allah madaukakin sarki yana da haƙƙi akan ka Allah ta'ala yana da haƙƙi akan dukkan bawansa yangan jikin bawa yana da haƙƙi akan bawansa matar mutum tana da haƙƙin sa kamar yanda ya ga yawa Abu Darda ya tabbatar da maganar da Salman al-Farisi ya ga yawa Abu Darda cewa matarka ma tana da haƙƙi akan ka kai bari kai gangan jikin kama da haƙi a kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa ishtaqana ahaduna yanzu kan ila wani tunda samari ne ga sunan zarata wani yanzu ila ya aure wani kuma akwai budurwarsa an kusa aure gashi kuma ya tafi wani kaza ne wani akwai ɗansa kwaya ɗaya ko kwaya biyu samari ne sai ya ce da su ya kuka bar iyalinku sai suka gaya masa sai ce to yanzu ku koma zuwa ga iyalinku sallu kama ra'aytumuni usalli idan kuka je ku ci gaba da sallah ita sallan yanzu zama da ni ku je ku tunda akwai iyalin kaga dinga zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zama da matar su wanne ne yafi zama da manzon Allah sun alkhairin ya fi yawa to amma su ma wanda suna da haƙi shi tsarin addinin musulunci kowa yana da haƙi Allah yana da haƙi manzon Allah sun yana da haƙi iyalanka suna da haƙi al'umman da kake rayuwa da su suna da haƙi akan ka bari gangan jikinka ma yana da haƙi akan ka kai kanka yana da haƙi akan karan kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku tafi wajen iyalanku aga wani ya zauna ya ce wai shi abin da din manzo jiji kan manzo Allah ne ba zai nemi kuɗi ba ba zai komai yana zauna hidiya ba shi wannan kaga ba karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bace kawai su suna nan suna neman na manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malik ibn harisun ku je ku in kun je ita sallah kan ko da yaushe lokutan ta sai an yi sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yanda kuka ga ina yin sallah kaga ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara musu zasu yi shine ma'anar shahadati anna muhammadar rasulullah abauta wa Allah yanda nace ku yi haka za ku yi shine ma'anar Allah yi ubadallahu illa bima shara'a ku je ku yi irin yanda kuka ga ina yi yanda nuna muku nan haka ne za ku yi a Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yazo muku da shi ku karɓe shi hannu bibiyu alkhairi ne abin da ya hana ku ku hannu wannan sharri ne don haka kowa ya mai da hankali sai Allah ce wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yace ayi Allah ne yace ayi abin da yace a bari Allah ne yace a bari saboda haka dokokin na Allah ne shi kuma Allah madaukakin sarki inna Allaha shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai tsayin ukuba ne ga duk wanda ya saba masa Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya faɗa a wani sura ya ayyuhal ladina amanu adiullaha wa adiur rasula ya ku wanda suka imani ku yi da'a wa Allah madaukakin sarki ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka malam yace fal wajibu alal muslimi ayyam tasila ma jaa fil ahadisi ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam li'annaha wahayus sani ba'da al qur'ani malam yake cewa abinda ke wajibi kan dukkan musulmi ya bi abinda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su su karanta su ya yi aiki da su saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne na biyu bayan alkur'ani li'anna usulal adillati fil islami almujma'u alaiha saboda me hadisai na daga cikin ko kuma na daga cikin asalin dalilai wanda duka aka hadu akai a addinin musulunci ababe guda uku ne na farko abinda ake kafa hujja ayi ko a bari shine awwalan alqur'anu alqur'anul karim ko athaniyan abu na biyu as-sunnatun nabawiyya sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam salisan abu na uku al-ijma ijma'in malamai wa'annan da su ake haduwa ayi addini alqur'ani sunna ijma'in malamai malamai nagari malamai ulama'ur rabbani hadhihi adillatu wa'annan dalilai la yajuzu lil insani an yaqula bai halatta ga wani dan adam mutum daga cikin mutane yace ana la astajillu illa bil qur'ani fakat ni kadai abinda zan kafa hujja da shi alqur'ani ne kamar yadda yan tsine suke yi ko kace yan kalakato wala astajillu bis sunna yace shi ba ruwan shi da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama taquluhu al kawarij kamar yadda kawarijawa suke fada wa man nahana hawahum da wayanda suke tafiya tafiya irin tasu wa yaquluna suna cewa innal qur'ana mutawatir shi qur'ani mutawatiri ne wa ma'sumun min al-kalal ba wata matsala ba wata kofa da za a samu a cikin sa Allah ya tsare shi wa amma sunnatu fa hiya min riwayati ruwa suna cewa hadisan kuma hadisai kuma ruwaya ce daga ruwaya yattaraku ilaiha al-kalal a iya samun tangaro a ciki hadha ittihamun lil ummati wa ulama'iha idan kaje mutun yana fadin wannan yana tuhumar al'umma ne da malamanta was sahabati yana tuhumar sahabbai wat tabi'in da tabi'ai allazina naqalu akbara bi adami sikka sai ya nuna cewa sun dauko hadisan ne ba da aminci ba wa alamin amana da kuma rashin amana wa kad akbara annabi sallallahu alaihi wa sallam bari ma annabi sallallahu alaihi wa sallam hakika ya bada labari an haula'i ga irin wa'annan mutanen wa'anda za su ce ba ruwansu da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama bi kaulihi da fadin sa hadisin Abu Dawuda yushiku rajulun sha'banun ala arikatihi yaqulu bainana wa bainakum kitabullahi fama wajadna fihi min halalin istahalalnahu وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه annabi sallallahu alaihi wasallam ce an yi kusa a samu wani mutum ya ci ya koshi ya kishin gida ya kwanta akan kujerarta ko akan katifa sai rika cewa ai mu akwai littafin Allah tsakanin mu da ku abinda muka samu a cikin littafin Allah gashi nan muna da alkur'ani na halal to sai mu ce halal ne duk abinda ko muka samu na haram sai mu haramta shi wanda bai cikin wannan ko ba ruwan mu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu irin wayannan mutara sun makala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara to ku ji irin wancan mutumin ya kama hanya mara kyau ya kama hanyar caka ba za ta kai shi gaci ba wa inni utitul qur'ana ni an bani alqur'ani wa mislahu ma'ahu da kuma kwatankwacin sa tare da shi bi ma'ana da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala alaihi salatu wa salam ladarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa ballagaha kama sami'aha farubba muballagin aw amin sami'in annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Jabir da Abdullahi al-Ansari wanda Imam Muslim ya rawaito shi yace Allah ya ni'ima ga mutumin da ya ji magana ta sai ya kiyaye ta ya isar da ita kamar yanda ya ji sahabbai dukan su adalai ne sun ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun isar da ita kamar yanda suka ji da yawa mai isarwa yafi kiyayewa akan wanda ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da ya hudu ba arfa yake cewa liyuballigi shahidu minkumul ga'iba wanda kenan ya bada labari ya isar da wannan maganar da nake yi ga waɗanda ba su nan ya jama'a su wane ne suke tsaye lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lokacin hajjin ban kwana da aka saukar masa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yana tsaye a arfa su wane ne suke gurin kai ka san su abubakar ne kai ka san su umar ne su usman ne su aliyu ne su ma'awiya ne su abu huraira ne su amr bin as ne duk dai su wayannan sahabban da ka sani su ne wallahi babu malami na babu naka babu malamin malami na ma ko babu malamin malamin ka babu shehi na babu naka wayannan bayi na Allah wayanda Allah madaukakin sarki zaɓa su yayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya zabe shi a cikin halittu gabaki daya sa'annan kuma ya zaba masa mata kuma ya zaba masa abokanai da za su zauna tare da shi don haka su ne a tsaye a wannan gurin wanda har ya tambaye su tsabar biyayya da da'a ka gane cewa sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa da'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wanda daga cikin abin nan magabata ya faɗa a wannan lokacin lokacin ba musulmi bane yace wallahi ma ra'aitu ina rantsuwa da Allah ban taba ganin da'a da biyayya ba irin wanda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi bane a lokacin amma magana yake yace shi bai taba ganin da'a da biyayya irin ne yanda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ba a lokacin ne ya tambaye su yace ayi baladin haza wannan garin wani gari ne suna ne yan maka ne an aka haife su Umar dan Kaddabi sabu sufiyan suwa dukansu yan makan ayi baladin haza wannan wani gari ne suka tsaya suka ce Allahu wa rasuluhu alam sai ce alaysa bi makka ashe ba garin makka bane suka ce bala ya rasulullah makka wai me yasa basu faɗa ba ba sani ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai canza wa maka suna wani kuma ya gadare ko wani ya kokari ya ce maka tambayar su yi amma ba za su ba da amsa ba kar a ji su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani wata ne wannan suka ce Allah da manzo ne suka sani wala wuni ne wannan Allah da manzo sai ya fada wurin sun sani garin sun sani garin su ne amma tsabar da'a da biyayya irin na sahabbai shi yasa su sa gama lafiya kai da kake zagin su yanzu ko kake neman cin mutuncin su kai ne ba gama lafiya ba Najeriya kadai ta ishe ka wallahi Najeriya kadai ta ishe ka kuma haka sai dai Allah ta'ala ya sauke in kudi ka tara ba za ka ce kana jin daɗi ba in mulki ka samu ba za ka ce kana jin daɗi ba in kai talaka ne ma ba za ka ce kana jin daɗi ba in shugaban ƙasa ka samu ba za ka ji daɗi ba in gwamna ne ma da kullum su suke siya ana ta haya ne ana kaza amma sai ga mutum lokaci ya kore masa da ya zama gwamna ya zama kaza sai ga ya fara farfara bai shirya ba ya zama sanata ya ga ya fara farfara bai shirya ba yanzu kuma wani ba za iya same shi to duk wannan duk saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da yake kawo ne ya zama ciyama in local government sai ya dabar shi ya zama kansula sai ya sauka sai ya rika hangowa ba haka bane duk wanda aka bashi kaza a irin wannan situation din da muke ciki sai an baka he ka sauka za ka gano ga gurin da ya kamata ka gyara saboda da talakawan da su masu mulkin kowa ba Allah ya sa gaba ba to dole kuma sai mu samu matsala saboda me yanzu kusan talakan Najeriya ya aje Allah ba aikin da yake azurtawa ya talautawa ma da yawa na talakawan Najeriya sun kwace a hannun Allah suna ganin wanne yake azurta wanne yake hanawa shi yasa Allah ya kyale muke tashin wahala wallahi dan Najeriya baka san sai ka rasa menene abin da ya bari wa Allah madaukakin sarki wanda nashi ne zai komai ya aje akwai komai ba za a jingina shi ga Allah ba sai ga an kawo in ya samu ba ya dauka ne Allah ne ya bashi ba in ya rasa ko bai dauka ne Allah ne ya hana shi ba Allah mana sarki kuma ya ce inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin idan aka bi Allah wallahi an huta idan ko ba a bi Allah ba ana cikin tashin hankali shi yasa kullum ni da kai da shi da kowa da kowa kowa cikin tashin hankali yake me akwai da me babu ba wanda hankali shi kwance da masu mulkin da marasa mulkin kowa cikin damuwa yake Allah ta'ala ya tsare mu kowa kuma ga laifin kowa yake su su ga laifin mu talakawa mu wani talakawa mu ga laifin su kuma in ba mun koma ga hanyar manzo Allah sunan ba ba za ka ba tsira ba fallazi sami'a yuballigu an rasul sallallahu alaihi amanatun qama biha ruwatul hadis a ji wajen manzon Allah sunan a isar da shi wannan amana ce wanda masu ruwayan hadisi suka rige Allah ba cewa manzo Allah ya ayyuhar rasul ballig ba uzila ilayka min rabbik shi ma ya isar su ma haka sahabban da Allah ya zabe su su ma sun isar don haka abin da ke gobara gurbi da aka sauko wani zai saka sai ga Allah ya kawo har duniya tashi akwai masu tantancewa don haka za ka ga mutum yayi ta faɗan hadisai yayi ta surutun sai yayi kaza da an zo an bi diddigi da irin abin da yake faɗa sai a gano kawai ba hadisi ba ingantaccen hadisi ya faɗa ba ina fatan ana fahimta da an bididdigi wani abin shi yasa kanshi da kanshi dan ya kare wani matafiyarsa sai aka gano Allah madaukakin sarki wa rijalul hadisi jazahumullahu khairan mazajan hadisi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wa sanu sunnatin nabawiyya sun ba wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kariya anid dakili wal kadhib wajen shigar da wa'in ababi a ciki da kuma karece karece akai wa ballaguha sun isar da hadisan naqiyatan safiya tatattu tsaftatattu kama waradat anin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi amanati da amana sun kiyaye wa hadha min mu'jizati hadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam na daga cikin wayannan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce mai girma cikin mu'jizan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fassunnatu laysat mahallat tawaqqufi aw ittiham sunna ba abada za a tsaya a ce to mu dai kawai mu bari bane ba ko kuma a ce za a tunce ta in ka sani ka sani in baka sani baka sani ba bal yajibu tasdiqu biha wajibi ne ka gaskata ta ko da ta ci karo da abin da ka zo da shi wata ran na taba jin wani yana karatu da yazo kan wani hadisi sai ce wannan hadisin ko dai an soke shi ko to ya ga zai ci karo da abin da yake magana akai kuma su mutanen gurin shi za su yi masa kaza shikenan sai ce ko dai an soke hidiya ta wakuf kenan hirarsa me zai fada to kawai in dai sunna ne bal yajibu tasdiqu biha ya inganta wajibi ne a gazgata wa yajibu amalu biha wajibi ne kuma aiki da shi kama yajibu amalu bil qur'an kama yana zanto wajibi ayi aiki da alqur'ani idan ka faɗi sunna bisa gaskiya kai abin ba abin da zai cuce ka dan mutane sun shekara 100 suna yi in abin ba daidai bane wallahi ba daidai bane ce musu ba daidai bane ka wuce ba kai ne ka faɗa ba kai ba karantawa kai li'annaha wahyun min Allah saboda sunna wahayi ne daga Allah qala ta'ala fi haqqir rasul sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha annabi sallallahu alaihi wasallam bai fadin son ransa bai fadin son zuciya duk abin da ya fada wahayi ne Allah madaukakin sarki ya masa allamahu shadidul quwa zumiratin fastawa fal ahadisu wahayyun min Allah hadisai wahayi ne daga Allah madaukakin sarki wa in kanat alfazuhu min ar-rasul sallallahu tare da cewa lafazan sa sun zo ne lafazai na manzon Allah sallallahu wa amma al-qur'an amma qur'ani fa lafazuhu wa ma'anahu min Allah jalla wa ala lafazin sa da ma'anarsa duka wahayi ne daga Allah madaukakin sarki yasa an ka karanta al-qur'ani ma sai ka samu ladar karatun sa ko da ma kafin ma kai aiki ina fata ana fahimta wa amma sunnatu أما سنة والأحاديث النبوية والأحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمعناها من الله معنى صدق الله معنى دكا حديث سنة هكذا مقايا دك الله وألفاظها من كلام الرسول الذي لا يدك عن الهوى لفظكما مغنى المنزوني النبي صلى الله عليه وسلم واندري فدن سنزوتي يسا فألفاظه صلى الله عليه وسلم معصومة وصدق لفظا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سرروا ne babu wani kofa da ake iya samu abu mara kyau ya shiga wasidqun gaskiya ne babu ƙarya a gewaye da shi wala ya tatarraku ilaiha shakkun babu yanzu ai shakka ya fada a cikin magana ta tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman ankara sunnata fa innahu kafir don haka duk wanda ya musun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah malam yace arne ne li'annahu adala al-asal sani ya bar asali na biyu wal qur'anu la budda lahu min as-sunnah Qur'ani ba makawa sai an hada shi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li'annaha tubayyinuhu wa tuwaddihu saboda sunna ita ke bayanin alqur'ani ita ke fito da bayanan alqur'ani dai fili kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa sura cikin suratul nahl wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa anzalna ilayka dhikra Allah ta'ala ya ce mun saukar maka da azzikir shine alqur'ani ba don komai ba litubayyana linnasi don kai wa mutane bayani manuzila ilaihim abinda aka saukar musu shi tuntuntuni su gane cewa gaskiya ne fasunnatu ita sunna muwaddihatun lil qur'ani tana fito da qur'ani fili wa fassratun lil qur'ani ita ce fassara al qur'ani li anna al qur'ana jaa bi ashiya'in mujmala qur'ani yazo da abubuwa ne a dunkule mislu salati kaman sallah ina fatan ana